يومهم الذي يوعدون
أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخاتم انبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وآثر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا ولي نترك نقول a wannan wata mai albarka watan ramadan ranar alamis wuni na tara ga wannan wata mai albarka watan ramadan hijira manzon tsira annabi muhammad alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina shekara dubu da shekara hudu da da arba'in bakwai. muna fata ubangiji ta ala ya datar da mu allah ka gafarta mana zunubanmu da kurakuranmu allah ka karɓi ayyukanmu na ibada ya biya mana bukatunmu na alkhairi ya kare mu da dukkan sharuka Allah ka samu daga cikin bayan da kake yantawa a wannan wata mai albarka yau insha Allah za mu tashi farkon suratul tur suratul tur sura ta daga cikin surori irin na baya waɗanda suke tunatar da mu da abin da ya shafi alkiyama abin da zai faru a ranar alkiyama da kuma irin yadda Allah yake bada wato albarka da jin kai zuwa ga muminai da irin tanadin da yi wa waɗanda suke kafirai da mashirikai da azalimai muna fata Allah madaukakin sarki ya samu daga cikin bayinsa muminai Allah ramma bismillah bismillahir rahmanir rahim wat-tur wa kitabim mastur fi raqqin manshur والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا نعم وتسير الجبال سيرا بسم الله الرحمن الرحيم سورة الطور ubangiji tabaraka wata'ala ya ce wa tur yana rantsuwa da atur abinda aka ce atur shine dutsen da yake da ciyawa ko kuma itace a kan shi da aka samu dutsen a kan shi akwai itatuwa da ciyawa haka da sauransu yake kiran atur amma malamai sun ce dutsen da samfil ne haka ba a kiran shi da tur daga cikin irin duwatsun nan dutsen tur shi ne dutsen da annabin Allah Musa alaihissalam yake zuwa ya yi magana da Ubangijin shi darat ba mai yin fassara Allah yana rantsuwa da irin waɗannan duwatsu wa kitabun mastur Allah yana rantsuwa da littafi wanda yake ma'abocin sutura wasu malamai suka ce ana nufin Allahul Mahfuz Allahn Allah kenan ko da Hausa wasu malamai suka ce a الكتاب المنزلة المكتوبة التي تقرأ على الناس jiharan abinda ake nufi kitab matsur littattafai irin wanda ake sabkarwa annabawa wanda ake karanta su kowa yana ji irin annabi dauda alaihissalam an sabka mashi littattafai wato shi ne zabur irin attaura annabi musa alaihissalam irin linjila da aka saukarwa annabin allah isa alaihissalam da alkur'ani da aka saukarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sa daga cikin kitabun mastur Allah yana rantsuwa da su wanda firrakin manshur za ka same su wayannan littafan da ake saukarwa a takardu waɗanda suke ɗaiɗaiku za a ce komi falla-falla dai idan mutum ya riba alkur'ani zai ga gashi an rubuta shi a zamanin su can sun rubuta a jikin duwatsu da jikin kashi da sauran abubuwa na itace alaka zo ana rubuta shi a allo har Allah ya ci gaban da ake rubuta shi a takarru waɗanda suke falla-falla ga su a gabanmu muna karantawa Allah yana zuwa da irin waɗanda tuzufai sannan Allah maɗaukakin sarki ya rantse da baitul ma'amur baitul ma'amur shi ne wani ɗaki ne a sama annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi isra'i da miraji da shi ya ce kullum mala'ika dubu saba'in yake shiga ɗakin ya fita gobe hallar waɗanda za su shiga na jiya ba za su dawo ba har tashin alkiyama dan musan Allah yana da runduna mai yawa da haka kowace sama daga cikin samai tana da ainihin ɗakin da ake wa Allah bauta kamar irin Ka'aba wannan wanda ke sama ta daya ce da shi Baitul Izza to akwai Baitul Ma'mur to Allah madaukakin sarki yana rantsuwa da shi eh wani ɗaki ne mala'iku suke tsawafi kullum mala'ika 70 zai tsawafi kuma gobe ne yazo jibo ne yazo na da bisa dawowa to ya kake iya kiyasta rundunar Allah wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu ba wanda yake iya sanin adadin rundunar Allah sai shi Allah kadai da ya halitta kayan shi da haka Allah yana rantsuwa da wannan daki wasaqafil marfu Allah yana rantsuwa da rufi wanda yake madaukaki shine samaniya gatar muna kallanta Allah madaukakin sarki yayi rufe wannan duniya da ita a daukake kun ba ta rujewa ba ta lalacewa wal baharul masjur Allah yana rantsuwa da kogi wanda suke makule da ruwa irin su kogin maliya ga sunan dai manya-manyan kogi na duniya waɗansu malamai suka ce wato ranar lahira duk za a mayar da su su zaman to wuta ne waɗannan kogi na duniya za su malale gaba ɗaya su haɗu a mayar da su su zaman to wuta to Allah yana rantsuwa da manyan kogi na duniya wanda suke cike da ruwa duk waɗannan jawabin rantsuwar mine ne Allah ta'ala ce inna azaba rabbika lawaqi ya muhammad ko kai mai sauraro azabar ubangijinka wallahi mai afkuwa ce ga dukkan wanda suka kafirce ma Allah jawabin rantsuwa shine azabar ubangijinmu wallahi za ta afku ga dukkan wanda Allah ta'ala ya nufe shi da azaba Allah ya kare mu idan kuma azabar ta zo Allah ya ce su kafirai malahu min dafi ba wanda ya sai tunkuɗe musu ita idan Allah madaukakin sarki ne ya sauka da azaba a ran duniya ko a cikin kabari ko a ranar alkiyama wallahi ba wanda ya sai ya kare ka daga ita sai shi Allah subhanahu wataala a wata rana ce Allah zai sauka da wani azaba yawma tamuru as-samaa'u mawra wa tasiru al-jibalu sayra fawailun yawma idhil lil mukaththibin Allah madaukakin sarki yace yawma tamuru as-samaa'u mawra ranar da sama za ta girgiza girgiza sama ta ɗaya za ta tsatsage gaba ɗaya duk abin da ke cikin ta ya zubo ƙasa sama ta biyu ita ma za ta girgiza ta tsage ta kekkece duk abin da ke cikinta ya sabko ƙasa har zuwa sama ta bakwai Allah ce ranar da sama za ta girgiza girgiza za ta motsa sosai za a gama samar gaba ɗaya ta koma yadda kasan hazo tana tsatsagewa tana ciccirewa mala'ikun da ke cikin sammai suna sabkowa ai wannan rana ba a tambaya ko kowa ya san wata rana ce kawai ka tashi ga mala'iku suna darawa ka kalli sama ga sama ta tsatsage ai wannan rana ka san wata rana ce ranar tashin alkiyama kenan to shine Allah yace a wannan ranar ne azabar Allah za ta sabku ba makawa wa tasirul jibalu sayran duk wani dutse da yanda yake da tauri a ranar zai tamshi kotan wannan abdiga ranar alkiyama wallahi yafi dutse tauri saboda jin tsoron azabar Allah da Allah madaukakin sarki alkawali zai hura wuta jahannama da duwatsu to dutse zai yi tafshi tukus kuma ga shi shi ma yadda ka san toka ya nike da kanshi saboda tsoron azabar ubangiji ta wannan ranar Allah kai masa da haka Allah sai ya ce fawailun yawma idhil lil mukazzibin lalle azaba ran nan ta tabbata ga dukkan masu ƙaryata alkur'ani da wanda suke ƙaryata annabawa Allah karka samu daga cikin su to su ne Allah ya ce alladina hum الذين هم في خوض يلعبون Mm.
يوم يدعون إلى نار جهنم دعا Mhm.
هذه النار التي كنتم بها su تكذبون waye masu ƙaryata alkur'ani wanda azabar Allah ta tabbata akan su alladina hum fi kaudhin su ne wanda suke cikin ƙarya suka rayuwa akan bata yal'abuna kuma ba abin da ke gaban su illa wasanni manyan wasanni da babban wasa shi ke a gaban su ba abin da zai amfane su duniya walau lahira ba Allah ya ce yawma yad'una ila nari jahannama da'an a ranar za a ga ana tunkuɗa su zuwa wata jahannama tunkuɗawa irin yadda ka san police ya kawo mai lahi yana tunkuɗar sa yana bugun shi haka Allah madaukakin sarki ce za a yi ta kore mushrikai da kafirai ana tunkuɗa su zuwa wata jahannama da'an tunkuɗawa da ƙarfi dole kuma sai sun je sai kuma sun shiga kuma na nemako masu Allah zai ce musu ta harshen mala'iku hazihi wannan da kuke gani annarul lati kuntum biha tukazzibun ita ce wutar da ake muku galgadi da ita a duniya ku yi hankali da ita amma aka wayi gari kuna kayyatawa yau gashi ta zo muku ranar shigar ta Allah ya kare mu sai Allah ta'ala ya ce أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون ya daga cikin irin maganganun da mushriki suke jiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan da'awa da yake musu akan tauhidi cewa shi sihiri ne wato al'amarin sihiri ne to shine Allah zai ce musu a fasirun haza bayan an gurfanar da su gaban wutar jahannama za su shiga sai ta yanzu wannan shine sihiri au am antum la tubsirun ko kuma ba kwa gani ne yanzu wannan shine sihiri ko ko idan ku ne baya gani a ran nan kaga idan zai karda musu ya tabbatar musu da abin da manzannin Allah suka faɗi gaskiya ne sai Allah ta'ala ya ce اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون mai sauraro zai iya suranta abin ga ma tashi alkiyama ga kafirai nan da mushrikai da azzalumai da mujrimai a gaban wutar jahannama Allah yana musu tambaya ta ainihin kaskanci a kaskantar da su Allah madaukakin sarki ya ce a tambaye su yanzu wannan shine sihiri ko kuma idan su ne baya gani sai Allah ya ba su umarni ya ce islauha ku shiga cikin wutar jahannama fasbiru aw la tasbiru ko ku yi hakurin azaba ko ka ku yi oho yanzu idan duje ya yanke maka hukunta kai gidan kaso ko ka haƙuri ko ka kai ina ruwan shi ka je ka yi ta kuka in kana so duk abin da za ka yi shi baro zai je gida da ya kwanta ya sha barci shi hada nasari ya riga ya yanke ba hukunci ya kai gidan kaso to haka Allah madaukakin sarki zai tura mujrimai da kafirai wuta da mushrikai ya ce musu isloha fasbiru aw la tasbiru ku shiga cikin jahannama ko ku yi haƙuri ko kar ku yi oho duk ɗaya ne sawa'un alaikum duk ɗaya ne a gare ku ku yi ta kuka ku yi ta kururuwa ba ta amfani inna ma da zauna Allah zai ce mu dai mun sakan ya muku ne ma kuntum ta'malun da abinda kuka aikata a duniya mara kyau yayin da Allah ya kawo labarin yan wuta a bangare guda kuma sai Allah ya kawo labarin masu tsoron Allah yan aljanna Allah ka samu daga cikin su sai ce innal muttaqina إن المتقين في جنات ونعيم amma a wannan ranar akwai mutanen kirki wanda su kiyaye dokin- dokokin Allah sun yi sallah a cikin lokaci sun ba da duk wani haƙƙin Allah ba sa ma Allah shirka sun yi azumin watan Ramadan sun ba da zakka sun yi duk wani ayyukan alheri sun yi ƙoƙarin gabatarwa bakin gurgudu kuma Allah ya karba su ne almuttaqin masu takawa masu aiki da abin da Allah ya saukar a cikin alkur'ani masu istidal yawmul mi'ad kullun suna shirin ranar tashin kiyama dan ta zo musu a cikin sauki Allah ya ce to su kuma ranar fi jannati suna cikin aljanna bayan zaman su a gidan aljanna wa na'imin suna cikin ni'ima kala daban-daban wanda ba ta da iyaka Allah ka samu daga cikin su sai Allah ya ambata irin ni'imar da 'yan aljanna za su samu kansu a cikin tafakihina فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم ubangiji ta'ala yace yan aljanna nan bayan shiga su aljanna mai ni'ima fakihina bima atahum rabbuhum za su more su sha shagali su wataya da abin da ubangijin su ya ba su na rahama da yardarsa da kuma ni'ima dake cikin aljanna wa waqahum rabbuhum azabal jahim a sannan kuma babban ni'imar da Allah madaukakin sarki ya musu mafi girma Allah ya riga ya kare su ya tsare su daga shiga azabar wutar jahima da haka yana daga cikin babban abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi ma 'yan aljanna mafi kwancin hankali da aka tsare su daga shiga wuta don wutan nan bala'i ce ganinta ma tashin hankali ne idan aka ce an kare ka daga shiga wuta ko da ba sa ka aljanna ba a bar ka ma a gindin katangar wallahi ya isa to Allah ya ce wa qahum rabbuhum azabal jahim a ranar ubangijinsu ya ba su kariya ya ba su tsaro daga azabar wutar jahim Allah ka tsare mu gaba daya sai Allah ta'ala ya ce كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون Allah ya ce kulu ya ku yan aljanna ku ci abin da kuke da bukata na ci duk abin da ka sani a cikin aljanna na ce ce akwai shi washrabu sannan ku san ababe na sha duk abin da ka sani na sha Allah ya tanade shi a gidan aljanna kuma hani'an a cikin kwancin hankali dan duk abincin duniya ba hani'an bane ba akwai lokacin da gashi wani abinci kana so amma kana tsoro kai ta da baka ulsa kaga ya zama tumi ba hani'an bane ila kana da diabetes kana san shi amma kana tsoro in ka sha za a samu matsala kila kuna da tension wani abincin kila mai tension bai kamata ya sha shi ba ko kuma ya ci shi da sauran makamantan irin abubuwa daban da suke barazana ne ga dan adam a rayuwar shi ta fuskar abinci kuma gashi yana so amma abincin aljanna Allah ce hani'an ne shi abu ne wanda yake zaka ci shi cikin nutsuwa baka tsoron in ka ce kumbura ma ciki baka tsoron in ka ci kai amai baka tsoron ya tada maka zahi baka tsoron in ka ci akwai ulcer za ta taso baka tsoron diabetes baka tsoron zai kara maka kila kana da ciwon koda a duk abin da zaka cika sha aljanna hani'an ne zaka ci ne a cikin dadi da kuma kwanciyar hankali ba fargaba haka Allah zai ce yan aljanna kulu washrabu hani'an ku ci ku sha a cikin kwanciyar hankali duk abin da Allah ya ba su nan zai ce musu mi bima kuntum ta'maluna sakamakon abin da kuka aikata ne a ce aljanna ta masu aiki ce a zan akwai zai ce maka a kawai mu shashin galin ma'ai aljanna ta mai rabo ce aljanna wallahi ta masu aiki ce in kana da rabon sai a kanka kana aiki don neman samunta shi sa an aljanna Allah zai ce musu sakamakon abin da kuka aikata ne na ayyukan alheri shine aka baku aljanna Allah ka samana daga cikin masu jin wannan magana ranar kiyama sai Allah ta'ala ya ce متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور ubangiji عين ta'ala ce su yan aljanna muttaki'ina zaka same su sun kishin gida mara sun yi ringe shi kwantin yan aljanna kenan mutum ya kishin gida wanda sai aljanna baka tsoron abin da zai biyo bayan tashi hankali to shine Allah ce muttaki'ina zaka same su yan aljanna sun kishin gida ala suru da akan irin waɗansu gadaje masafufin waɗanda suke sun yi sahu sahu mara suna fuskantar juna Allah ya ce wa zawwajnahum bi hurin in idan maza ne sai musu aure da matan hurul in idan mata ne suka shiga aljanna sai a musu aure da mazajensu na ainihin gidan aljanna malamai suka ce idan mace ta yi aikin alkhairi mijinta na duniya ya yi aikin alheri za a gama su ne saboda zaman ya fi daɗi idan kuma ta yi aikin alheri mijin bai sai Allah ya sauya mata da wani miji daban a gidan aljanna haka shi namiji za a gama shi da matan shi ne wanda suka rayu a duniya in sun yi aikin alheri a gidan aljanna don ni'imar ta fi daɗi saboda a rika tuna wancan baya da aka ɗan sha wuya ana shewa ana taɓawa shi yasa ai wani yana sauraron wa'azi a radiyo malamin mai wa'azi sai yake magana akan aljanna yake cewa aljanna akwai kaza yana yawwa ai kaji alhamdulillah aljanna akwai kaza yayi tsara ni'imomi a gidan aljanna malamin wa'azi da yazo wata gaba sai ce ai a gidan aljanna matar ka uwar gidan da ita za a hada ku sai ya kace radiyon yace inda wannan za a zauna ina dadin yake in dai da ita za a zauna aljanna ma ba ta da dadi saboda suna yana shan wahala kaga sai dai na masu ranar wa'azin gaba daya to bai sani ba cewa ranar aljanna ranar nan aljanna ba a shiga da gilli wana za a rawa fi domin gillin Allah ya ce duk wani abin da ya taba damunka tsakaninka da wani sai an cire shi baka iya tunawa wani tana jijiyar wuya da aka yi da yan barazana da aka yi a juna da yan matsaloli a ran duniya duk sai an cire su sai an mantar da su sai an shafe da yawa daga cikin babban tashin hankali kana cikin jin daɗi ka tuna wani abu wanda aka maka ba daidai ba sai ka ji jin daɗin ya rage to shi yasa Allah madaukakin sarki zai ce duk wata matsala wanda dan aljanna ya samu tsakanin shi dan aljanna a duniya dan kar su tira ta ba abin ya zo musu matsala ranar tashin alkiyama Allah ka kai mu gidan aljanna da rahama ka sai Allah ta'ala ya ce والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم na'am وما ألتناهم من عملهم من شيء Mm.
كل امرئ بما كسب رهين الظالمين shikenan ubangiji subhanahu wataala yake gaya mana wallazina amanu waɗanda suka imani a nan duniya suka ayyuka kyaukyawa wata batun zuriyatuhum kuma zuriyarsu ma suka yi aiki irin nasu akan ayyukan alheri shine wata batun zuriyatun bil iman zuriyarsu ma suka yi koyi da su ta fuskar imani abin nufi a nan gurin dan aljanna dan a da mishi rai akan iya tattaro dangin shi gaba daya kasu aljanna dan hankalin shi ya kwanta muddu sun yi ayyukan alheri ko da aikin nashi nasu bai kai nashi ba dalili da mutum kwara daya a gidanku da ya shiga aljanna in dai kuma mutu muku ma Allah shirka duk sai ku je aljanna saboda Allah yana so ya faranta mishi rai shi kuma hankalin shi ya kasa kwanci saboda bai ga wance ba bai ga wani ba bai ga suwa na ba gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki sai ya tattaro su ya kai su aljanna don shi wannan na farkon da ya samu shiga aljanna hankalin shi ya kwanta shi ne wannan aya take karantar da mu shi yasa ashe yanwa naka naka ne kanku yadda a ce akwai wani abu da zai shiga tsakaninka da mutumin da kuke da alaka ta jini har a ce kun yi barobaron mutum kai yarda wallahi danginka danginka ne duk yadda ta ɓaci duk yadda baya son ka ko ba ku fahimtar juna naka naka ne tun nan duniya duk yadda za ka yi ƙoƙari ka gyara da naka ne hatta saraka da kyauta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya bambanta tsakanin naka da wanda ba naka ba idan kin ɗauki saraka ko kyauta kin bai ɗaya daga cikin danginki Allah zai baki lada linki biyu a madadin a ce wani cikin wanda ba ku dangantaka ta jini sai ta addini danginka na jini kyauta da ka bashi da saraka sai Allah ya baka lada biyu akan wani wanda ba shi ba don haka bayan da za a ce mutum dan uwanka ne ka ce kai ba kai ba shi saboda kawai wani abu ya shiga tsakanin ku rashin fahimtar juna hatta aljanna Allah ya ce walazina amanu wadanda suka yi imani wattabatu zuriyatuhum bi imanin in dai an samu cikin zuriyarsu wanda suka yi koyi da su ta fuskar imani Allah ya ce alhaqana bihim zuriyatun sai mun hada musu da wannan zuriyar tasu a zama a gidan aljanna kenan aljanna mutum yana shiga dalilin shi kuma a cikin dangin shi wasu shiga aljanna wanda in ba dan shi ba su ba saje ba dan aikinsu bai kai a sasu aljanna ba amma nashi ya kai matuƙa cikin rahaman Allah dan Allah ya kyautata mishi ya dadada mishi rai Allah ya ce sai mu hada shi da su ba abin da ya ganka aljanna ga mahaifinka aljanna ga mahaifiyarka aljanna ga yayinka ga karnuwanka ga diyanka da jikoki duk abin da Allah madaukakin sarki ya baka to bai kai a ce wannan ka same shi a rayuwarka ba a gidan aljanna yasa Allah dan ya dadada musu ya aljanna sai ya tattaro dangin su gaba daya ya sa a gidan aljanna Allah ka samu dace da wannan ni'ima Allah ya ce wa ma alatnahu min amalihim min shay ba tare da mun ragewa wa'incan masu daraja ta kololo ba wani abu aljanna gida gida ne gidan wani ya fi na wani saboda wani ya fi wani nafila wani ya fi wani azumin tatawai wani ya fi wani saraka sun shiga aljanna amma galibi aljanna ta wani ta fi ta wani saboda bambancin ayyukan alheri to su wayin za a ka su a cikin aljanna ayyukan da suka yi bai kai na wancan ba amma duk haka Allah zai daga darajarsu ya kai su gidan inda wancan yake ba tare da an rage mishi komai a cikin darajar da Allah ya bashi ba duka wannan Allah yana nuna mana falalar shi ne da ni'imar shi Allah ya ce kullu mri'in bima kasaba rahin ai kowane mutum ranar tashin alkiyama ayyukan da ya aikata a duniya su ne za su zamanto turken shi idan ka aikata alheri dalili da wannan aikin naka sai ka samu tsira gaban Allah idan ka aikata sharri dalili da wannan aikin naka Allah madaukakin sarki zai maka azaba Allah sa mu aikata alheri sai Allah ta'ala ya ce wa amdadnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun yanzu Allah yana magana ƴan aljanna ne ga su a cikin aljanna suna watawa yadda suke so an ka dangin su an tara musu Allah ya ce wa amdadnahum bi fakihatin za mu kara musu ababai na marmari idan aka ce fakiha kayyatar duk wani kayan daɗi wanda ba na ci yau da kullum ba abu ne wanda ake cin shi lokaci zuwa lokaci abu ne wanda yake na marmari na jin daɗi allah ta to za mu ƙara wa 'yan aljanna a gidan aljanna ababai na marmari shi da fakiya wala hamin da kuma wa'in nau'in nama allah ya ce ni ma shi daga cikin abin da ransu yake so don nau'in nama kala daban-daban ne wani ya yi so samu naman tsuntsaye ko na kaji ko na zabi wani ya fi son naman rago wani ya san naman shanu wani naman raƙumi ma yake so to za ka su yan aljanna irin naman da Allah ya tara da musu aljanna kala daban-daban ne shi yasa Allah ta'ala ya ce walahamin mimma yashtahun za mu ba su irin nau'ikan nama daga cikin irin naman da ransa yake so Allah ya sa mu dace sai Allah ta'ala ya ce يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم a cikin aljanna Allah ya ce ya tanaza'una fiha kasan za a yi ta basu kas abin da ake ta kas shine kofin da ake shan giya giyar duniya idan mutum ya sha tana fuskar da hankalin shi ne ya shiga halururu da surutai da waɗansu abubuwa wanda ba su dace ba amma ita giyar lahira sai Allah ce lalaga wa fiha wala ta'sim idan mutum ya sha ta babu wani wasanni babu bugar da hankali babu kuma wani cutarwa za ta mishi kenan sai dai ta kara mishi lafiya da jin daɗi Allah ka shayar da mu gidan wato giya a gidan aljanna sai Allah ta'ala ya ce wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun duk yana daga cikin nima a aljanna Allah ya tarar wasu yara wanda a ran duniya yana daga cikin abin da ke bata miki rai ki aiki yaron ke ki zuwa ko ya je shi abin da ba shi kika tura shi ba sai ka jikin hasala a lokaci kaɗa hakira su jika mai duka to Allah sai ya waɗansu irin yara na musamman a gidan aljanna don kala gama ce da naki nan wanda suka saba kiwuya ko su waɗansu irin yara ne na musamman da Allah maɗaukakin sarki ya halitta don hidima ga 'yan aljanna shi da Allah ce wa tsufa alaihin gilmanu waɗansu matasa yara 'yan dugur-dugur daidai hidima da aiki za su yi ta kai kawo a tsakanin 'yan aljanna Allah ce ka annahum lu'lu'un makanun idan mutum ya kalle su saboda kyawun su kai ka ce lu'lu'u ne diamond wanda aka gyara shi aka sarrafa shi saboda irin kyan kallon su su Allah ya yi su yara ko da baki aike su ba in kin kalle su kawai zaka ji irin wani jin dadi a cikin rayuwa saboda kyawun da Allah ya musu to Allah ya taradu wannan duka Allah yana zana mana irin ni'imar da ya tara da dan adam a gidan aljanna ne dan mu yi kokari mu kwadaitu mu yi ayyukan alheri Allah sa mu dage sai Allah ta'ala ya ce wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalu ubangiji ta'ala ya ce wa qabala ba'dhum ala ba'd yan aljanna nan a ran nan za su rika fuskantar wannan kashe ta in ba ta yi mana kashe ta za su rika fuskantar junan su ba'dhum ala ba'd yatasaalun suna kallon junan su suna tambayar juna abin nufi duk waɗanda kuka rayu da su a ran duniya a aljanna sai kun haɗu akwai ranar da za a haɗu a yi ta hira a rika yana wane yake a wannan nan hotun daga bai zo ba kila yana can yana yana yana ɗayan gida ina lokaci da kaza da muka yi kaza ai wannan lokacin ka da a yi ta tarihin duniya iri-iri mun yi azumi wata shekara mun sha zahirana ka a wannan shekarar kafin ka sha ruwa in ka sha ruwa ma da kai kake tashi duk wayannan matsalolin za a yi ta tana su ana ɗan taɗi a juna amma wasu malamai suka ce lokacin da aka zo tuna mutuwa to lokacin nan zaman zai watsa gaba ɗaya saboda irin yadda bala'in ɗaukar rai yake ga ɗan annabi adam bai mance shi da an zo gabar maganar ranar da aka cire ranmu daga jikinmu to ranar sai ga kuma kowa ya yi nashi gidan amma za su gamu su tattauna kamar yadda a duniya za ki ziyarci uwarki ko ta ziyarce ki haka ranar tashin alkiyama a gidan aljanna ana ziyartar juna har ba za a haɗu a je wata kasuwa wanda Allah ya tara da waɗansu abubuwa ba da kuɗi za a siya ba halan malan ne to shine Allah ce yan aljanna ranar tashin alkiyama wa qabala ba'dhum ala ba'd za su fuskanci sashe zuwa sashe suna kallon juna ya tasaaluna hasna tambayar labarin juna qalu suna cewa qalu in كنا قبل في أهلنا مشفقين لا سنك مغانا أجنس سنة سوى إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين والله من زمن تو كافين ينزلنا أتن دنيا منا تكين فامي كم منا تكين شوكي معنا منا تكين buƙatar Allah maɗaukakin sarki ya bamu wannan matsayin amma gashi mun tsallaka rijiya da baibai an je an yi hisabi an tsallaka siradi an yi tsayuwar kiyama duk mun wuce gama a gidan aljanna ترتف من الله علينا فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم yace lalle Allah yayi baiwa a gare mu shine fa madallahu alaina Allah ya mana babbar baiwa da babbar ni'ima me babbar baiwa da Allah ya wa yan aljanna wa waqana azabus samum Allah ya tsayar da mu da azaba mai dafi domin azabar Allah kala kala ce akwai azaba mai dafi yanda kunama ko maciji zai ciji mutun ya rika jin radadi haka wannan azabar in an sa mutun zai rika jin dafi a cikin ta da haka za su ce Allah ya mana baiwa ya tsiratar da mu daga azaba wadda take mai dafi duk waɗannan Allah yana gaya mana irin maganganun da 'yan aljanna za su ka tattauna a tsakaninsu ne Allah sabara daga cikinsu sai Allah ta'ala ya ce inna kunna min qablu nad'u إنه هو البر الرحيم lakin yan aljanna suna cewa inna kunna min qablu nad'uhu ai da mun gabanin hakan ya faru ai da mun kasance muna roƙon shi shiwa ubangiji tabaraka wa ta'ala kenan dama ai mun roƙi Allah ya bamu aljanna to Allah muna roƙon ka Allah ka bamu aljanna to hatta addu'ar da suka yi ta roƙon Allah ya sa su cikin aljanna sai sun tuno da ta ce inna kunna da mun kasance tun gabanin bu mu mutu ba na da'uhu muna roƙon shi shi Allah ya tsiratar da mu daga wuta ya sa mu gidan aljanna innahu shi kuma ubangiji tabaraka ta'ala albaru ne ma ma'ana albaru kirki wato idan aka ce mutum mai kirki ya a ce albaru to Allah ta'ala huwa albaru ne wallahi masallala shi Allah mai kirki ne sannan kuma arrahimun mai tausayi ne kaga ya gwada kirkin shi ko ya ba mu aljanna ya gwada tausayin shi ya tsaya da mu daga mi daga wuta dalili da mun kasance muna roƙon shi wannan kuma gashi ya ba mu duk waɗannan maganganu ne wanda 'yan aljanna za su yi a gidan aljanna wallahi mai kokari ya zama muna daga cikinsu kalmar kasance ya zama ba ma cikin wa'annan da ya zama to baki daga cikin wanda suke irin maganganun a ranar kiyama to kina ɗayan gidan su ma akwai irin nasu maganganun ko to Allah saba da mu a can ba Allah samu daga cikin wa'anda suke yan aljanna sai Allah ta'ala ya ce فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون kaga labarin da Allah ya bada na 'yan wuta 'yan kaɗan ne amma labarin 'yan aljanna aya ɗaya bayan ɗaya sai da aka karanta wajen goma duk ana tattaunawa akan matsalar 'yan aljanna don Allah ya ƙara kwaɗaitar da mu da wannan gida na rahama mu samu shiga yanzu sai Allah ya dawo kan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa zakir ya muhammad kai gargadi mana ka ja hankalin mutane su bar saba ma Allah su bar shirka su bar bidiya don su samu shiga gidan aljanna fama an tabi ni'matar rabbika bi kahin ba kasance ba kan irin ni'imomin da Allah ya maka a ce kai boka ne domin sun ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam boka ne wala majnun ba kasance daga cikin wayanda suke masu tabuwar hankali ba akan ni'imar da Allah baka ta annabanta wannan Allah yana raddi ga mushrikai ne da suka ce ayyana la tariki alihatana لشاعر مجنون وقالوا أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر suka ce ta yaya za su bautar allolin za su bar bautar allolin su na iya da kakanu saboda mawaƙi kuma mahaukaci duka sun gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka sai Allah ta'ala ce fa ma anta bi ni'mati rabbika bi kahinin wala majnun kai baka zama cikin ni'imar da Allah ya baka ba a ce kai kana daga cikin bokaye ko kuma wanda yake majanuni wanda hankalin shi ya tabu wannan Allah yana raddi ga mashirikai akan miyagun maganganu da suke yarfawa annabi musallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala ta am yaquluna sha'ir أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون am yaqulun ko kuma zaka ji su kafirai suna cewa wa suke gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta wai sha'irin wai mawaki ne natarabbasu bihi raibal manun zamu jira shi dan lokaci kadan har ya mutu a huta haka suke cewa natarabbasu bihi raibal manun zamu dan jira shi dan lokacin mutuwar shi yayi in ya mutu ba kowa ya huta ba wai jan hankalin sa ake akan su yake shiga aljanna amma suna ganin tashin hankali ne hutun mai kiran sa akan zuwa aljanna ce ya mutu dabi'a dan adam kenan shi kullu yana fada da gaskiya ne illa man rahimallah sai wanda Allah ya tausayawa dan haka sai Allah ta'ala yace قل تربصوا فإني معكم من المتربصين ubangiji ta'ala ce kul ka gaya musu tarabbasu lalle ku yi saurare da suka je suna sauraren ta har ya mutu Allah ya ce ka gaya musu tarabbasu lalle su yi jira fa inni ma'akum lalle ni ma tare da ku muna muntaziri ne ko muna mutarabbisin na'am ina daga cikin wanda ni ma ina jiran abin da zai afku akan ku na azaba saboda sunnar Allah ce idan Allah ya aiko annabawa in ba a yarda da su ba Allah ya sabka da azaba kenan yadda suke jiran annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu su huta shi kuma annabi yana jiran idan ba su yi imani ba Allah ya sauko musu da azaba kuma azaba ta sauka akan su Allah ya kare mu sai Allah ta'ala yace أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم to طاغون shine Allah yake tambaya am ta'muruhum ahlamuhum bihaza wai hankulan hankulan su ne suke musu umarni da irin wannan fada da gaskiya cutar da annabawan Allah ta'muruhum ahlamuhum bihaza wai hankalin su ne irin yanda yake yake ba su umarni da irin wannan abin da suke yi Allah ya ce a amhum qaumun tagun kuka dai su dai mutane ne da suke halakakku sun riga sun halaka shi yasa suka kasance suna fada da gaskiya sai Allah ta'ala ya ce أم يقولون تقوله mm.
بل لا يؤمنون am ko kuma ya kulun suna cewa shi alkur'anin da ake karanta musu dinnan wai ba daga Allah yake ba taqawwalahu shi annabi shi ya kirkire shi shine ma'ana taqawwalahu shi ya kirkiro kayan shi yake fara Allah ya ce duk sun san alqur'ani daga Allah ne bal ba haka magana take ba la yu'minun bisa imani ne da alqur'ani kawai Allah shine masanin gaibu Allah ya san rashin imanin su ya san ba za su yi imani ba shi yasa suke karyata alqur'ani sai Allah ta'ala ya ce فليأتوا بحديث مثله إن كانوا yanzu sai صادقين Allah ya kalubalance su gaba daya tunda sun ce alkur'ani manzo Allah ne ya kirkira shi eh to fa ya tubi hadisin muslim su ma su je su kirkiro wani irin shi mana tunda sun yarda cewa shi ba Allah ne ya sauka mishi ba shi ya tsaya ya tsara abin shi su ma fa ya tubi hadisin muslihi su je su kirkiro wani zance irin yanda alkur'ani yake da tsari in kanu sadiqin in sun kasance masu gaskiya yanda alkur'ani yake kai kasan daga Allah ne kariba irin usulubi wanda ba za ka taba jin shi ko a gurin mawaka ba wata sura idan an fara bayani sai ga yadda sura za ta fara da wawun ta kare da ra haka za ta ci gaba da yi yadda aya za ta fara da wawun kila ta kare da mai da ha haka za a ci gaba da yi a jere in ba alkur'ani ba ka iya samun wani littafi a duniya wanda ke da irin wannan tsarin da haka Allah ta'ala ta to shi kenan tun da shi manzo Allah shi ya tsaro falyatu bi hadisi mislihi su ma su je su kirkiro wani labari ko wani zance irin kwatankwacin yadda kai ma ka zo da naka in kanu sadiqin in kun kasance masu gaskiya akan abin da kuke faɗi sai Allah ta'ala ya ce أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون am khuliqu min ghairi shay'in ko kuma akwai wata halittar da su suka samar da ita bayan halittar Allah am humul khaliqun ko kuma su ma an halicce su ne in kun an halicce su to wane ne halicce su in ka yarda haka kawai ka samu kanka ba yinka aka yi ba kaga kenan baka da hankali in kuma ka yarda akwai wanda yi ka to wane ne dole ka yarda cewa Allah ne kuma wajibi ne ka bauta mishi sai Allah ta'ala ya ce أم خلقوا السماوات والأرض Mm.
بل لا يوقنون yanzu Allah ke tambayar mushrikai masu musun tashin kiyama ba su yarda da Allah ta'ala shi ya aiko manzon Allah ba sun ce ba ma Allah sai Allah ke ce am khalaqus samawati wal arda ko su suka halitta sammai da kasai bal Allah ya ce ba haka ne ba la yuqinuna ba su yi yaqini bane da cewa akwai Allah kawai shi sa suke wayan maganganun sai Allah ta'ala ya ce أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون an ko kuma ka tambaye su indahum khaza'inu rabbik taskal arziki da take zawa daga ubangijinka su ma suna da tasu daban shin akwai wani wanda yake arzuta su in ba Allah ba an humul musaytirun ko kuma su ne dai masu yin tatsuniya ba manzon Allah ba inda sun yarda cewa arzikin da suke amfani da shi akwai wanda yake da shi akwai wanda yake bada shi dan a lokacin mushrikai an tambaye su man nazala minas sama'i ma Allah ya qulu lillah wa yake sabka muku ruwa daga sama za su ce Allah ne wa ke sabkar da arziki za su ce Allah ne amma kuma an ce su ba Allah sun ce ina sam ba zai taɓa yiwuwa ba Allah ce to ai su ne suke kama da masu tatsuniya in dai har ba su da wani taska ta su ta kansu ta Allah suke aiki sai Allah ta'ala ya ce أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين amlahun solomon ko suna da wani tsani na zuwa sama wanda ya sami una fi suke sauraron wani abu a sama daga cikin labarin da suke baka cewa kai kaza ne kai kaza ne suna da wani tsani wanda suke hawa sama da shi idan har suna da faliyati mustami'uhum masu sauraro musu labari a sama su zo musu bi sultanin mubin da wata hujja bayananniya akan cewa abin da suke kai shine gaskiya sai Allah ta'ala ya ce أم له البنات ولكم البنون sai suka ce mala'iku ɗiyan Allah ne kuma mata ne yanzu shi Allah ke tambaye su amlahul banatu yanzu shi Allah kuma yana da ɗiya kuma ɗiyan nashi mata ne wala kuma albanuna ku kuma kuke da ɗiya maza kun fasan ɗiya maza akan mata yanzu haka idan kuka yi wannan kun yi adalci kenan Allah shi ke halitta kowace ya halitta mala'iku kuma ɗiyan shi ne kuma mata ne ya kai Allah yake da ɗiya mata shine amlahul banat shi yake da ɗiya mata ba shi da maza amma wala kumul banun kuma shi shi ke bada kuma shi kuma ya baku ƴaƴa maza sai Allah ta'ala ya ce أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون Allah ya ce wa annabi am tasaluhum ajran ko kuma a cikin wa'azin da kake musu ka tambaya sai sun biya ka lada ne fahum su kafirai min magarimin saboda wannan haraji da ka dora musu za su biya in sun saurari wa'azin da ka musu wannan shine musu kalun ya musu nauyi shi yasa suka kasa yin imani am indahum al-ghaiba
أم عندهم الغيب فهم يكتبون am ko kuma indahum al-ghaibu suna da wani ilimi na gaibu ne wanda Allah ta'ala bai bayyana shi ba fa hum yakatubuna shine suke rubutawa suna aiki da shi am yuriduna kaida أم يريدون كيدا مم.
فالذين كفروا هم المكيدون am yuriduna kaida ko kuma suna nufin makirci ne Allah ce falladina kafaru humul makidun wanda suka kafirce ma Allah su suka fi cancanta a shirya musu makirci sai Allah ta'ala ya ce أم لهم إله غير الله مم.
سبحان الله عما ubangiji ta'ala يشركون ce ko kuma suna da wani ilahun abin bauta gairullahi wanda ba Allah ba subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah amma shi ne kuna dangane da abin da suke danganta shi da shi duka waɗannan tambayoyi ne wanda Allah ya musu wanda ba su da amsa tun daga farko har zuwa ƙarshe ita ake ta tambaya alƙurai Allah ya sa manzon Allah ya musu wannan tambaya ɗaya bayan ɗaya ba wanda suke da amsa a kanta saboda ba su da hujja akan abin da suke na shirka Allah ta'ala ya taimaki addininsa ya taimaki al'umma musulmi a ko'ina sai Allah ta'ala ya ce وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم yana daga cikin abin da suka tambayi manzo Allah suka ce in shi annabin Allah ne to Allah ya saukar da wani yanki na sama ya yanke ya fado ƙasa za su yarda shi annabin Allah ne to shine Allah ce wa in yaro kisfa mina sama da za ta su ga wani yanki ya ballo daga sama saki dan ya fado ƙasa to ya kulu sahabun marakun za su ce ai wannan wani yanki ne na gajimare kawai ya fado za su karyata ba su sama ce ta fado ba kamar yadda suka nema inda an musu ma da za su ce ƙarya ne ta haka sai Allah ta'ala ya ce annabi ka kyale su fazarhum فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون Allah ya ce fazarhum ka kyale su ya Muhammad hatta yulaqu har sai sun kai ko sun hadu yawmahumul ladhi fihi yasaqun wannan wurin da Allah ya musu alƙawari shine wurin tashin alkiyama ka kyale su har ranar ta zo sai Allah ta'ala ya ce يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم
wata ينصرون rana ce Allah ya musu alƙawari yau mala'iku da alwa kai da humshiyan rana da duk wani makircin da suke da shi baya musu amfani a nan duniya mai makirci zai iya shiryawa kuma ya amfane shi ya biya bukatar shi da makircin shi amma ranar tashin alkiyama Allah ya ce yau mala'iku da alwa kai da humshiyan rana ce wanda makircin da suke da shi baya musu amfanin komai a wajen Allah nan nan makirci baya amfani a nan duniya za ka shirya makirci kuma ya yi tasiri ga wani bukatar ka ta biya amma a lahira a baya amfani Allah ya ce walahum min sarun su kuma mushrike ba su da wanda zai taimake su a wannan rana sai Allah ta'ala ya ce وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون Allah yake bai al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labari cewa wa innal ladzina zalamu azaban duk wanda suka zalunci cikin ranar tashin alkiyama suna da wata azaba ta musamman duna zalik bayan azabar da Allah ya ambata a nan gurin walakin na aksarahum la ya'lamun sai dai mafi yawan mutane ba su da sanin haka shi yasa suke ma Allah shirka ko bid'a ko kuma suke kokarin sa'a ma Allah a kowane lokaci sai Allah ta'ala ya ce واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم wanzur li hukmi rabbik Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kai hakuri da hukuncin ubangijinka fa innaka bi ayuna dan kai kana kan tafarkin taimako daga gare mu mana Allah ya ce kaman kai ka ce Allah ya ce kai da abin da kake akan idona ne mana zan taimake ka wasabbi bihamdu rabbika ka rika yin tasbihi mana kana subhanallah bihamdu rabbika kana alhamdulillah hina taqumu a lokacin da ka tashi a cikin dare sai Allah ta'ala ya ce ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم ومن الليل idan kuma dare ya latsa fasabbihu har lokacin tashi kai ta tasbihi ga ubangijinka wa idbaran nujum da lokacin da tauraru suka juya baya wannan shine karshen sotul sotul dur Allah ma in muka yi haka za mu sauka da wuri ko sai dai wa'azin zai dan ba ba wadin lahin kowa tarihi kawai ake haka abinda muka yi da Allah ka ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mana insha Allah gobe za mu tashi suratul najmi Allah ta'ala ya sa mana abinda muka karanta a cikin ibada karɓaɓɓiya daga gare shi bukatun muna alkhairi Allah ya biya mana duk wanda yake cikin damuwa Allah ka yaye mishi fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa